الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da 25 ga watan takwas. a shekaran bature shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da takwas bayan hijira a ta miladiya matashiyar maganar mu za mu tashi a kan al'itidalu minar ruku'i wa ma ya kulu fihi al'itidalu minar ruku'i wa ma ya kulu fihi sun makana sallallahu alaihi wa sallam yarfa'u sulbahu minar ruku'i qailan sami'a Allahu liman hamida wanda shine darasin nawa kenan darasin 19 darasi na sha takwas sun makana sallallahu alaihi wa sallama yarfa usubahu min ruku'i annabi tsira da aminci sabbata gare shi ya kasance yana dauko yana dago yana dagowa min ruku'i daga ruku'i qa'ilan yana mai cewa sami Allahu liman hamida matashiyar wannan magana ita ce al-i'tidal min ruku'i daidaituwa bayan an dago daga ruku'i wa ma yaqulu fihi da abinda ake fada na zikiri a wannan tsayuwa dan darasin da ya wuce bayan mun yi magana akan ruku'i da abin da zaka faɗa cikin ruku'i bayan ka gama zikirin da zaka faɗa zaka dago daga ruku'i bayan ka dago zaka tsaya wannan dagowar da zaka yi wani zikiri ake yi sannan bayan ka kammala miƙewa wani zikiri ake yi a wajen kafin a tafi zuwa ga sujada an fahimta ko yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yarfa usulbahu yana dago bayansa min ruku'i daga ruku'i qa'ilan yana mai fadar sami Allahu liman hamida wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wato kalmar sami Allahu liman hamida za ka furta ta daidai lokacin da kake dagowa kana dagowa daga ruku'i kana mai miƙewa bakinka na furta sami Allahu liman hamida wa amara bi zalika al-musi'a salatihi fa qala lah la tatimmu salatu li ahadin min an-nas hatta yukabbir thumma yarka thumma yaqul sami Allahu liman hamida hatta yasawiya qa'iman wa amara bi zalika al musi'a salati annabi ya umarci mutumin nan da ya mona na sallar sa yace da shi la tatimmu salatu li ahadin min nas sallah ba ta zama cikakka ga wani mutum cikin mutane hatta yukabbira har sai yayi kabbara ta harrama lokacin da zai bude sallar sa thumma yarka sannan bayan yayi kaza da kaza yazo ya ruku'i kuma thumma yaqulu sannan yace sami Allahu liman hamida wato ya faɗi sami Allahu liman hamida hatta yastawiya qa'iman har ya zuwa lokacin da zai miƙe tsaye wato idan ya dago daga rukuki ana bukatar ya miƙe tsaye an fahimta ku wannan riwayan Abu Dawud da Imam al-Hakim kenan kuma Hakim ya inganta wannan hadisi wa wafaka fa zahabi ka waɗanda littafin ke hannun su da wuce la takin musalatin li ahadin min nasa hatta sai ya tsugo guda uku ko yukabbira ya sake tsugo guda uku sun mayarsa wannan ga ka'idar rubutu na larabci wato kamar ya haɗu ke waɗansu kalmomi ne wanda wannan ɗigan guda uku suka yi fice hadisin yana da tsawo sama da haka amma sauran al'amuran da suka shafi hadisin ba sa da alaka da matashiyar maganar da muke ciki da haka sai ya takaice shi ta fuskar rubutu yana so ya kai karshen inda abin da ya shafi maganar mu shine daidaituwa bayan an dago daga ruku'i sannan sami Allahu liman hamidahu sannan daidaituwa bayan dago daga ruku'i kun gane ko wa kana idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya zarafa rasahu idan ya dago kansa daga ruku'i istawa zai daidaitu ne hatta ya'uda kullu fakarin makanahu har ya kasance kowane kashi ya koma wurinsa an fahimta ku idan ya dago daga ruku'i zai miƙe ne sai har kowane kashi ya koma wurinsa fakar shine kashi sai daga cikin kasusuwan gadan baya lokacin da kai ruku'i suna samun kansu a halin tankwarewa yayin da ka miƙe kuma za su koma kowanne inda yake wato kaga a nan gurin ana bukatar cikakkiyar natsuwa kenan a cikin sallah mutumin da baya miƙewa lokacin da ya dago daga rukuri yana irin Allahu akbar sami Allahu ne da Allahu akbar babu yadda za a yi ne bi umarnin wannan hadisin daidai ke wa amara bi zalika kullu musallin mutamman aw ghayrahu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da haka ga dukkan wani mai masallaci sawa'un mai koyi da liman ne aw ghayrahu ko waninsa fa kala yace sallu kama ra'aytumuni usalli yi sallah tamfar yadda ko ga ina yin sallah wannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi kowane masallaci wajibi ne ga dukkan masallaci ya kwatanta sallar sa da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi kowane masallaci wajibi ne ga dukkan masallaci ya kwatanta sallar sa da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin kowace mazhaba yake tafi kifu yana malikiya ne ko shafi'iyya ne ko hanbaliya ne wajibi ne dai mutum ya kwatanta sallar sa da irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mace ne ki ko namiji farilla yake ko nafila an gane ku an yi tsallake ku ta wata ta ku ya kuma ido na ne yake ciwo mai yiwa bana halar rubutun su zai su sai in daga asibiti ne ko gida bai shiga wani sabon ne ثم كان يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد النبي ya kasance yana faɗa alhalin yana tsaye rabbana walakal hamdu yana faɗin wannan zikirin wato kalmar kulli Allahu liman hamidahu yanzu ake furta ta yayin dagowa kana mai dagowa daga ruku'i kuma bakin kana furta wannan idan ka kammala miƙewa sai ba rabbana wala tahmid ko mun da kyau domin can ya ce wato zai faɗi sami Allahu liman hamidahu yayin da yake dagowa yarfa uslubahu min ruku'i fa'ilan kaga hal ne wannan sami Allahu liman hamidahu nan gurin yake sun makana ya kulu wa huwa qa'im alwawu nan wawul hal والحال أنه قائم يقول في حال قيامه ربنا ولك الحمد كن فهمت لك وأمر بذلك كل مسلم النبي أمر تكون مسلم في دهك متما أو غيره سواء هنا كل من ليس مثل لكن من كون سنة فقال يسوع بكير صلوا كما رأيتموني أصلي يصلى إلى الدكتور غير من وكان يقول النبي يقول سيدنا فتاة صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به sanadai an sanya limami ne don mutane su koyi da shi wa idza qala sami Allahu liman hamida idan liman yace sami Allahu liman hamida fa qulu Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko kuma sai kace Allahumma rabbana wa lakal hamdu yasma Allahu lakum Allah zai ji ku ma'ana zai ji ku zai ansa muku ma'ana Allah zai ansa muku bukatan ku zai ansa muku roƙon ku fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam sami Allahu liman hamida وهو بين تعالى وفعل بك ذلك من الله صلى الله عليه وسلم يكي سمع الله لمن حمده معناه ألا يا أنسى ووند وجود بك Allah ya ji wanda ya gode masa kada ki da daga cikin malamai suka ce ba za ka ce ya ji ba domin Allah ya ji wanda ya gode masa haka ya ji wanda bai gode masa ba ya ji kowa da kowa sami'a anan gurin ma'anar sa ne al-istijaba ibn al-qayyim yake da haka yake ta'addi da lamun domin asalin sai idan sari'a ya kuma ai baya bukatan fi ya ta'adda bi nafsi la ya ta'adda bil har amma na gurin tunda ya ta'addi da lam sami Allah liman hamida yake fa fi ma'an al istijaba yani istajaba Allah liman da'ahu kun gane ku ya sa lambar da kasa wani hadisi imam muslim da abu awana da ahmad da kuma abu dawud suka rawaito shi tambihun ga fadakarwa هذا الحديث لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن سمع الله لمن حمده النبي يتي إذا لمن يأتي سمع الله لمن حمده كوكم كتمي اللهم ربنا لك الحمد yake to kar ku ɗaukar cewa wannan hadisi kenan na nuna aikin liman shine ne yake sami Allahu liman hamida aikin mamu kuma shine ne yake Allahu rabbana lakal hamd a wannan hadisin ba haka yake nuna ba kar ku dauka shi mamu ba zai faɗi sami Allahu liman hamida ba sai dai rabbana wa lakal hamd kar ku dauka shi liman ba zai faɗi Allahu rabbana wa lakal hamd sai dai faɗi sami Allahu liman hamida tunda annabi ya ce inna ma ju'il lil imam li yutamma bihi sai ce fa idza qala sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana lakal hamd wannan abu da annabi ya faɗa ba yana nufin raban ba yana nufin raba ayyuka tsakanin mamu da liman bane ba ba haka yake hadisin baya nuna haka كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قوله ربنا ولك الحمد يد حديث بايا نونا سوى مامو بايا تاريا دليبان وجن سمع الله لمن حمدا haka hadisin baya nuna cewa liman baya tarayya da mamu wajen faɗan rabbana wa lakal hamdu iz annal haditha ko da yake iz innal haditha ina jin kuskuren rubutun nan iz innal haditha domin iz da'iman la tudafu ila al mufrad wa inma tudafu ila al jumla da iz da an da haitu ba za ka ce ba haitu anna sai dai haitu inna haka ba za ka ce ba iz anna sai dai iz inna domin abin da yake biyo bayan iz da'iman dole ya zanto wato jumla kaga idan ya zanto alhamza sai dole ta kasance maksuratul hamza alhamza wanda take da kasra iz inna iz inna al haditha domin shi wannan hadisi lan yusagli bayani ma yaquluhu al imam wal mutammu fi hadha al rukn ba a kawo shi ba dan ya nuna abin da liman ya kamata ya faɗa ko abin da mamu ya kamata ya faɗa a wannan rukuni balli bayani anna tahmid al mutammi innama yakunu ba'da tasmiyat al imam an kawo wannan hadisi ne dan ya bada ya bada fa'idan cewa fadan Allahumma rabbana lakal hamdu da mamu zai yi zai yi hakan ne ba da tasmi'il imam bayan liman ya riga yake sami Allahu liman hamida amma ba yana nufin kuma shi liman din baya fadan rabbana lakal hamdu ba kamar yadda kuma ba yana nufin shi ma mu baya fadan sami Allahu liman hamida ba amma dai lalle abinda hadisin ke nuna mana fadin rabbana lakal hamdu da mamu zai yi zai yi shi ne a yaushe bayan liman ya ce sami Allahu liman hamida amma to yaushe shi ma mu zai faɗi sami Allahu liman hamida eh liman kuma zai ce rabbana lakal hamdu eh amma ba a bayyana wa kowanne a inda zai ce ba gurgurdan yadda ya samu wurin da ya saka da sai saka dai amma lalle ma mu ya tabbatar cewa ba zai faɗi rabbana lakal hamdu ba sai ya ji liman ya ce ne sami Allahu shine kawai abin da hadisin ke nuna ba kuna fahimtar wannan da kyau wa yu'ayyidu hadha abin da ke karfafa wannan fahimta da muka gina أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التحميد وهو إمام أرويت النبي نافئن ربنا ولك الحمد على حالك وإن حال لمنتي وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي haka game war umarnin annabi da yace ku yi sallah irin yadda kuka ga ina yi yaktabi an yaqulu al mutammu ma yaqulu al imam kat tasbih wa ghairihi wannan na nuna ashe lalle ne mabiyin liman ya faɗi kwatan kwatan abinda liman ke faɗa kat tasmi'i kamar faɗin sami Allahu liman hamida wa ghairihi da waninsa وليتأمل هذا وليتأمل هذا بعض الأفاضل الذين راجعونا في هذه المسألة yace lallai waɗansu daga cikin manyan malamai masu falala ya kamata su kula da wannan irin malaman da suka ce muka ce a cikin wannan mas'ala akwai wanda suke ganin albaniya abinda wai liman shi kawai abinda zai faɗa suna Allah wa hamida ma mu kuma kawai abinda zai faɗa shine ne rabbana lakal hamd sai aka ce me hujja ku suka ce wannan hadisin albani ce sam wannan hadisin abin da yake nuna wa rabbana lakal hamdu da mamu zai faɗa zai faɗa ne bayan liman ya ce sami Allahu liman hamida amma ba yana nufin mamu ba zai faɗa sami Allahu ba ba yana nufin liman ba zai faɗa rabbana lakal hamdu ba yace domin ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama idan yana sallah yana faɗin sami Allahu liman hamida idan yana sallah kuma yana faɗin kuma rabbana lakal hamdu ba haka sun sallar ta take ba to kuma sai ke sallo kamar aitumuni usalli ku yi sallah irin yadda ko ga ina yi da wa yake a wannan lokacin da liman yake kadai da mamu yake kadai duk mai sallah dai baya fita ɗaya daga cikin halaye guda uku ko ya zanto liman ko ya zanto mamu ko ya zanto mai mai mai shi kadai to kaga da su duka suke annabi kuma yace sallo kamar ayatu muni usalli ashe in kana sallah kai kadai zaka faɗi sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu in kana sallah a matsayin liman zaka faɗi sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu idan kana sallah a matsayin mamu ma zaka faɗi sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu kun bayyana da kyau eh ban ji ba wace annabi ya gabatar shikenan abin da annabi ya gabatar shi za gabatar annabi ya fara sami Allahu liman hamida sannan fa rabbana lakal hamdu haka ma mu ba zai ma'ana da zaran liman ya ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu kai ma lokacin sai ka mai sami Allahu liman hamida sannan ka rabbana lakal hamdu yanzu ai ka saba annabi ya cikin nan dama ya ce idan ma mu ya faɗi sami Allahu idan liman ya ce sami Allahu liman hamida ku ce ne ai ba yana nufin daga fadarsa kai kuma ka faɗa ba ka dai faɗa bayan me bayan fadarsa to bayan yace sami Allahu liman hamidahu sai kace kai ma sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu kai aiki da wannan hadisin kuma aiki kai aiki da me sallu kamar ayatu muni sallu amma idan ka kake fadar sami Allahu liman hamidahu kawai kace rabbana lakal hamdu yanzu ka an ji ka kwatanta umarnin annabi ka fadar rabbana lakal hamdu bayan liman yace sami Allahu amma kuma kai ka baka fadar sami Allahu ba annabi kuma yana fada idan yana cikin sallah kuma yace sallu kamar ayatu muni sallu wadannan suna cewa
واو التعقيب سي واو
التعقيب السريع هو التعقيب غير السريع أي التعقيب هنا ده مراتب التعقيب هنا ده مراتب التي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأن قولنا إنكم تفتشون إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله kin ba irin ta bace ba dole ne daga yin wannan sai wannan ya biyo baya akwai lokacin da zai fa'idantar da wannan akwai lokacin da kuma za a samu jinkiri gurgurdan yadda adilla na shari'a suka nuna akwai abin da karina za ta nuna samu jinkiri babu laifi akwai abin da karina za ta nuna lalle ba za a samu jinkiri ba wajibi ne daga yin wannan ai wannan daga yin wannan ai wannan an fahimta da kyau malam yace sai a lura da haka wato wanda suka kamata da lura da wannan sune babu al-afadil wadansu daga cikin malamai masu falala alladina raja'una fi hadhihi al-mas'ala wanda suka dan ja muka ja cikin wannan mas'ala fala Allah bi ma zakarna ma yuqlil mai yawa cikin abinda muka faɗa abinda akwai abinda zai gansar da sunan dalili sai albani ce wa man ta a ziyaratul istila wanda yake so ya kashe kwarkwatan idansa kuma kan wannan mas'ala fal yuraji risalat al-hafiz suyuti ya je ya duba dan karaman littafin nan na imamu suyuti fi hadhihi al-mas'ala game da wannan mas'ala sunan littafin daf'u tashni' fi hukm at-tasmi ضمن كتابه الحاوي الفتاوي yana nan a cikin littafin sa alhawi lil fatawi littafin alhawi lil fatawi juz'i guda biyu ne kanana kamar wannan to a ciki akwai yar karamar risala wanda imamu suyuti yayi magana kan wannan matsala cewa dai da mamu da liman kowa zai fada sami Allahu liman hamida kuma kowa zai fada rabbana lakal hamdu dan albani yana maka baki ya fara ba kar ka dauka cewa fahimta su ciki kadai kuma wannan mazhabin imamu ahmad bin hanbal ne ba imamu ahmad na da fatawa akan wannan cewa da mamu da liman kowa zai fada ne kuma suna da hadisai da yawa akan wannan an fahimta ko gaskiya ban da nishadi ne yau ban sai yasa ban abin nan ba amma suna da hadisai da yawa akan wannan matsalan kuma da maganganun salaf da dama haka ibn al-qayyim yana da magana mai kyau akan wannan a cikin littafin bada'iul fawaid yana da magana mai kyau akan wannan cikin wani sashi na maganar sa mai sharhin littafin kitabut tauhid fatahul majid ya dauko ta ya sata a ciki dan cikin wani babi ne na manta dai amma da ya sata a ciki a take da matsala ce ba bakwa ba a wajen malamai kun fahimta ko matsala ce sananna a wurin malamai tun na da can na salaf da kuma na yanzu وعلل الأمر بذلك في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يا كاو دليل فتن هكا أو حديث دبن يتي فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه yace fa innahu abin da yasa aka ce idan liman ya ce sami Allahu liman hamida ku ce rabbana walakal hamdu abin da yasa aka ce ku faɗi hakan fa innahu domin man wafaka qawluhu qawlal malaikati wanda duk maganarsa sai daidai da fadin malaiku gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wato kenan su ma malaiku sukan faɗi rabbana wa lakal hamdu bayan liman ya ce me sami Allahu liman hamida to wanda ya ci sa'a fadin rabbana wa lakal hamdu dinsa su dace da daidai lokacin da malaiku suka faɗa annabi ce za a gafarta masa abin da ya wuce na zunubansa rawahu al-bukhari wa muslim wa kana yarfa'u yadayhi inda hadha al-i'tidal annabi tsira da mutum tabbata gare shi ya kasance yana daga hannayensa guda biyu lokacin wannan daidaituwa abin da yake nufi lokacin dagowa daga rukuyi din ala wujuh al mutaqaddimati fi takbirat al ihram a bisa ɗaya daga cikin fuskokin daga hannu da muka ambata wajen kafaran harama a darasin baya can wa yaqulu wa huwa qa'imun kama marra anifan annabi na faɗa yayin da yake tsaye kamar da ya riga ya gabata kazu yakan ce rabbana wa lakal hamdu an gane ko wannan hadisin bukhari da muslim wata a wato ba hadisin abin nan kai haka ne hadisin bukhari da muslim aha wa taratan yaqulu a wani lokacin yace rabbana lakal hamdu ba tare da wawan ba wa taratan yudifu ila hadain al-lafzain qawluhu allahumma wani lokacin yakan ƙara wani abu akan wannan lafza guda biyu wato ya ƙara lafazin allahumma wato kenan dai wannan zikiri za ka yi shi a ɗaya daga cikin salo guda hudu rabbana lakal hamdu ربنا ولك الحمد بيك نكو اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد biyu kaga hudu kenan duk wanda kai cikin wannan yayi dan dacewa da sunnar annabi kuma sai kasance yau kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan gata kai wannan dan kowanne kai zaka samu lada na koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko in ko mutum ya dauki ɗaya zan to shi yayin amfani da shi har Allah karɓi rayuwarsa ba wanda zai ce sallar sa ba yace bukhari da imam ahmad suka rawaito wannan hadisin na karshe yake wa kar sahabban al-qayyim rahimahullahu ta'ala fa ankarahu fi zadi yake ibn al-qayyim ya yi rabkanwa a cikin littafin sa zadul ma'ad yayin da ya inkarin wato wannan lafazin na Allahumma ya yi inkarin sai hata hadhihi riwayati al-jami'ati baina Allahumma wal waw ya yi inkarin riwaya wadda ta kawo Allahumma ta kawo wawun a hade Allahumma rabbana wa lakal hamdu ma annaha fi sahih al-bukhari tare da cewa wannan riwaya tana cikin bukhari wa musnad ahmad da musnad na imam ahmad wa nasa'i min tariqaina na bi hurairah haka imam an-nasa'i ya rawaito ta ta hanyoyi guda biyu daga abu hurairah wa inda darimi bin hadith bin umar haka tana cikin riwayar darimi daga abdullahi dan umar wa inda al-bayhaqi yana bi sa'id al-khudri haka a riwayar bayhaqi daga abu sa'id al-khudri wa inda an-nasa'i aidan min hadith abi musa al-ash'ari fi riwayatin anhu albani kenan wato Allah ka ko ina kenan kuma kaga wani ladabin magana bai ce da ibn al-qayyim yayi kuskure sai ta ne saharab kanwa a ya san da ibn al-qayyim ba za a ce bai san bukhari ko muslim ko turmiji ko wani abin nan ba amma ka iya sanin abu kamanta ka iya sanin abu kokolwa ta hayance kai dan da har da ka kawo shi ya kasance ka faɗa abin da ba haka yake ba a rubuta duk wannan fagen ilimi kuma da mu ubangiji ta Allah ya nuna shi kadai ne wanda yake ajizanci ba shi da cikin lamarin sa la yadullu rabbi wala yansa amma da dan adam zai iya faɗa zai iya manta annabi sallallahu alaihi wasallam kansa mantuwa ya ji wani na karanta qur'ani ya rahimallahu fulanan kan zakkarni ayatan kuntu unsituha Allah ji kan wani ya tanatar da ni ayat da an mantar da ni ita da to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mun karanta a baya yayi sallah ya zo wani wuri ya manta ayat da ke gaba da aka gama yace ina ubay bin ka'ab dan me baka tana man ba annabi kenan sallallahu alaihi wasallam to amma yau koya ma ga wani mutum ya dan faɗa bannan kamar jira muke dama mutum ya kuskure ba ma jira ya faɗa daidai kamar in mun ce wani ya kuskure wata alawa ce mai zaki da wannan ne da cikin ladabba na malamai akwai wanda da gangan idan mutum ya kuskure da ganganci ko mutumin da dama mas'alan ta ilimi ta fi karfin ya riga ya shiga kanta kai tsaye to wannan dan ka bude mutum ta cewa ya kuskure babu laifi amma akwai abinda mutum ya san shi amma tazahum na ma'lumat ta iya sa mutum ya manta ya so nawa ne idan ka duba cikin littattafan malaman hadisi sukan bude babi na babu man haddasa wa nasi babi da yake magana kan mutumin da ya bayar da hadisi kuma daga baya ya zo manta da hadisi ya karanta da ɗaliban hadisin ba amma daga baya ya manta kamar bai taɓa jinsa ba a duniya wata rana sai ɗalibin sai kawo hadisin sai ce waye sanadinsa sai ce kai ne ka bani labarin hadisi sai ce to wani rubuta shi daga wajenka ne kuma in rawaito shi daga wajensa idan ya tashi ruwayan hadisin sai ce haddathani fulanun annani haddathuku haddathani fulan wa fulan wa fulan wa fulan har yaje karshen hadisin annabi ya ce kaza kaga amanan ilimi saboda haka idan kana shiga cikin fagen ilimi zaka yi ta ganin irin waɗannan matsaloli babba abin da ake bukata na dabi da manyan malamai musamman waɗanda suka wa addini hidima amma dan bid'a a a wala karama babu sallallahu ba wani magana abin nan dan bid'a kan babu saurarawa dan mutumin da bid'a sa turin jayi kar ka yadda ka yabe shi cikin jama'a dan kana talla da bid'a sa ne asali ma ba ya da ilimi a wajen sa ba annabi ya ce na daga cikin alamomin tashin kiyama neman ilimi wurin dan bid'a وكان يأمر بذلك فيقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه annabi ya kasance yana yin umarni da haka yace idan liman yace sami Allahu liman hamida ku ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qala al malaikati domin duk wanda maganar sa ta dace da fadin malaiku gusara lahu ma taqaddama min zambihi wa kana taratan yazidu ala zalika wani lokacin annabi yana ƙari akan wannan baya tsayawa akan Allahumma rabbana lakal hamdu kadai sai ya ƙara wani abu shine abu na biyar sai ya ce me mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amati ita min shay'in ba'du sallallahu alaihi wasallam wa imma wani lokacin kuma ba wannan zai kara ba sai kara wannan na shidan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'du wa taratan wani lokaci yuridu ila zalika qawluhu bayan ya faɗi ɗaya daga cikin guda biyun nan da ya gabata sai ya ce ne ahlas sana'i wal majdi la mani alima a'tayt wa la mu'ti lima manat wa la yanfa'u zal jadd min kal jadd wa taratan takunu al-idafatu wani lokacin abin zai dade akan ɗaya daga cikin biyun can shine mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi ahqqu ma qala al-abd wa kulluna laka 'abdun allahumma la mani lima a'tayta wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd wannan sai kun bi a hankali za ku fahimta allahumma rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu ko wa lakal hamdu annabi yana tsayawa anan to idan ya tashi ƙari me yake ƙarawa sai ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amati ita min shay'in ba'd kun fahimci wannan ko ya ce Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil amati ita min shay'in ba'd me ba mun tsakanin wancan da wannan wa ma bainahuma wato ko ya kara wancan akan Allahumma rabbana lakal hamdu ko ya kara wannan akan Allahumma rabbana lakal hamdu kun bai tona da kyau wa taratan yudifu ila zalika wani lokacin bayan ya faɗi ɗaya daga cikin biyan nan ya ce Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amati ita min shay'in ba'du ko Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil amati ita min shay'in ba'du sai ya kara ne ahla as-sana'i wal majdi la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd wani lokacin kuma ba wannan zai kara ba sai ce mil as-samawati wa mil al-ardi kun gane ku wa mil amati ita min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi ahqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun allahumma la mani lima atayt wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dhal jaddi minka to idan ka hada sai zanto kala nawa kenan idan ka lambar dama zaka ce takwas wana amma a ni ne ke takwas ba na fi so in fahimta sosai kala nan zai zama kala hudu kenan ku dauki Allahumma rabbana lakal hamdu kadai idan ka ga dama ka tsaya anan kar ka kara komai yayi idan ka tashi kare fa mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'tum min shay'in ba'd ko mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma a mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma mil ma shi'tum min shay'in wannan lokaci yakan tsaya akan nan ya kara wancan ko ya kara wannan akan me Allahumma rabbana lakal hamd an fahimta ku yanzu ba an samu biyu kenan to bayan yayi wannan dan wani lokacin sai ya ƙara akan su kuma me zai kara akan su ahla sana'i wal majdi a haƙo lama da lima a tsaita wala mutala wala ta wala fa zul jama'a jadda zuwa ƙasa wani lokacin ba wannan zai kara ba sai ya kara ne mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du sai sai ne ahla sana'i wal majdi a haqqu ma qala al-abdu har zuwa ƙasa sai zama kala nawa kenan aka maka Allah kala nawa kenan Abdullah kala nawa kenan kala biyu ne kari ne kawai ake akai kala biyu ne kari ne kawai ake akai in ka kace hudu sai dai in ka dauki Allahumma rabbana wa lakal hamdu lakal hamdu ko me ko, uh, da cire Allahumma ko da rashin cirewa kun bayyana ko wa taratan yaqulu fi salati to me ma'anar wannan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amati ita min shay'in ba'du wato idan yace Allahumma rabbana wa lakal hamdu ya Allah yabo ya tabbata gare ka kai kadai wannan yaban so nawa mil as-samawati so adadin cikin sama wa mil al-ardi so adadin cikin kasa wa mil amati ita so adadin cikin abin da kaso min shay'in da dukkan wani halitta ba'du bayan wannan wannan ambata ma'ana yabo ba adadi shi yasa annabi ke ta la nuhdi sana'an alayka anta kama asnaita ba ma iya kance maka yabo so ba adadi kawai domin menene cikin sama cikin kasa cikin abin da ka dama ai ba adadi kenan kawai sai abin da Allah ya so kun fahimta ko ha to menene ahla sana'i wal majdi la mani al ma'tuf eh dan ce ahla sana'i wal majdi an goge ya un nida'i ne akwai ya ahla sana'i ya ma abucin yabo wal majdi da girma ma'ana kamar yana yana kiran ubangiji kenan la mani al ma'ataita ba wanda ya sai hana abin da ka bayar wala mu'tiya limama nata ba wanda ya sai bayar da abin da ka hana wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu ma abutin girma girman sa bai da amfani a wurin ka sai in ya bi ka amfani da ku ba abutin girma domin aljadd yana nufin ma'anar ne girma ke ko ka ce iko ko ka ce girma akwai lokacin da aljaddu yake nufin iko wa annahu ta'ala جد ربنا كاك سلطان ربنا قوة ربنا تعالى جد ربنا لن يملك أبنجد يا بوايا تبود بوايا سما ما اتخذ صاحبة ولا ولدا بايا بكاتا صاحبة متي ولا ولدا كوتا شيني مالي يسا لما دا كسيتي بالفتح يكو الجد إنن بالفتح على على الصحيح وهو الحظ أبن دا كنت الجد إذا كيف فتح إنن سيزن تشيني الحظ ربو والعظمة دا جرما والسلطان دا إكو أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه duk wani ma'abocin girma a duniya girman nan ta fuskar ƴaƴa ko ta fuskar mulki ko ta fuskar dukiya wannan girman ba zai amfane shi ba a wurin ka sai in ya bi ka ai la yunjihi habbuhu minka raban da yake da shi na duniya bai sai teke shi ba a wurin ka gobe kiyama wa inna ma yanfa'uhu wa yunjihi al-amalu salih abin da zai amfane shi teke shi daga azaban ka shine aiki na gari wato aljanna din ba zai mata amfani ba kenan بجد لا بجد كل مجد كو وهل جد بلا جد بمجد بزي يبكينا بجد دي ينقرن كني لا بجد بعد ما تينك بكل مجد دكا وني جرما ذاك سام وهل جد وهل جد بلا جد بمجد دون كيف لا كان بزي ya zanto kai koyi da annabi wajen faɗin lafazin ba ai shine fadalan ubangiji din da annabi ke cewa ba an daga cikin ku da aikin ku zai shigar da shi aljanna sai da fadalan ubangiji fadalan sa kuma shine kai ake dangane ya baka lada mai yawa in ba haka ba in aka ce daidai aikin ka daidai ladan da za a baka to aikin mutum zai motsa ne amma sai a kawo maka ibadoji a ce idan kai ibada ka ganta kadan a ce kuma ga ladan ga yadda yake in ba haka ba ka duba ka ce rabbana lakal hamdu in ya dace da fadin mala'iku a ce gufra lahu ma takaddama min zambi wannan ai ba karamin aiki bane ba karamin abu bane to amma dai abin da ake bukata wajen dukkan wani zikiri da yake mai sallah ya zanto daga bakin annabi ya fito ba wani ne ya kago ba cikin hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko mutum ya kiyaye amfani da lafazin da annabi ya koyar ban ji ba suna cewa rabbana lakal hamdu a ban sani ba la wallahi la arifu ban sani ba لربي الحمد لربي الحمد وتارة يقول في صلاة الليل أو لوكتي أنا بنا فدا تكين قيام الليل يقول لربي الحمد لربي الحمد kun gane ku yukarriru zalika zai yi ta maimaita wannan abin guda daya hatta kana qiyamuhu nahwa min ruku'i har dade wanda yake a tsaye din ta dagowa daga ruku'i har sai ta yi daidai da dade wanda yake cikin ruku'i allazi kana qariban min qiyamil awwal wanda shi kuma ruku'in mun faɗa a baya cewa yana dab dade wanda yayi tana dab da dade wanda yayi a tsaye kafin ya ruku'i wa kana qara'a fihi suratul baqara ya kasance a tsayuwa ya karanta suratul bakara to idan aka zo wajen ruku'i aka ce za a karanta kusa da dadewar da aka yi a tsaye kaga mutum zai wajen abin nan da yawa kenan tasbihin da zai yana da yawa na gaba rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wani lokaci annabi zai faɗi wannan rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda qala hu rajulun kana yusalli wara'ahu wani mutum ya faɗi wannan zikirin yana sallah bayan annabi ba da ma rafa sallallahu alaihi wa sallam ra'asahu min rak'ati bayan annabi ya dago kansa daga ruku'i yaji mutumin nan kamar ya faɗi wannan wa qala ya ce sami Allahu liman hamida ya faɗi sami Allahu liman hamida sai wancan mutum ya faɗi wancan zikiri falamma sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da annabi ya kammala sallah kala sai yace manil mutakallimu anifan wane ne yayi magana dazu fa qala ar-rajulu ana ya rasulullah sai annabi sai wannan mutum yace ne ne ya annabin Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi da mutum tabbata gare shi ce laqad ra'aytu bid'atan wa salatina malakan na ga mala'iku 30 da dauriya yabtadirunaha suna rigengeniya ayyuhum yaktubuha awwalan wa zai riga wani rubuta la dan wancan abin da ka faɗa nami ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى annabi ce ya ga mala'ika talatin da ɗoriya domin lafazin dabu yana nufin ɗoriya bakwai ko abin da ya kama da haka ya bi tadiruna suna ta gaggawa ayyuhum yaktubuha wane ne cikin su zai rubuta ta awwala a karan farko kaga wannan na nuna falalan wannan zikirin kenan to a cikin dai masallaci sai zabi kowanne yayi ko wancan ko wancan ko wannan babban abin da ake so dai dacewa da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin maganganun mutane da ayyukan su gaba daya kowa ya kokarin dacewa da aiki da abin da annabi ya koyar mace ne shi ko namiji eh amma ya tabbatar da shi ba shi kenan ba inda kuskure ya zai kyale shi shi yasa kaga nau'ikan sunna guda ne ne nau'in sunna guda uku ne ko kauliya ko fi'liya ko taqririya sunna kauliya abinda annabi faɗa da baki fi'liya abinda ya aiwatar da gabansa taqririya abinda wani ya bai ce masa kai kuskure ba ya tabbata a matsayin sunna kenan abu na gaba italatu hadha alqiyam wujubul itminan fihi dadewar da ake so a yi a wannan tsayuwar ta dagowa daga ruku'i wa wujubul itminan fihi da wajibcin samun natsuwa a cikin wannan dagowar an gane ko wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaj'alu qiyamahu hadha qariban min ruku'ihi kama taqaddama annabi ya kasance yana sanya wannan tsayuwar tasa da yake ta dagowa daga ruku'i ya dade a cikin ta kusan irin dadewar da ta yi kusa da dadewar da yake cikin ruku'i كما تقدم كما يدير رجاء جباتا بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم wani lokacin annabi yakan dade a tsaye bayan ya dago daga ruku'i har ma mai magana na iya cewa kai ko annabi ya manta ne min tole ma ya koma saboda dade wanda annabi ke a tsaye sallallahu alaihi wasallam wannan bukhari da muslim da ahmad sun rawaito haka wa kana ya'muru bil ithmi inani fihi annabi ya kasance yana yin umarni da natsuwa cikin wannan tsayuwar ta dagowa daga ruku'i fa qala lil musii salatihi ya fada wa mutumin da ya lalata sallansa yace sun marfa ra'asaka hatta ta'tadil qa'ima sannan ka dago kanka daga ruku'i har sai ka daidaita a tsaye fa ya'khudhu kullu 'azmin ma akhadhahu ta yadda kowane kashi zai koma matsayarsa wa fi riwayatin a wata riwaya yace wa idza rafa'ta fa aqim sulbak idan ka dago daga ruku'i miƙar da gadon bayanka warfa ra'asak dago da kanka hatta tarja al-izamu ila mafasiliha har kowane kashi ya koma zuwa ga mahadarsa wa zikira lahu wa zakara lahu annabi ya ambata wa wannan mutum cewa أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك أي صلى القيد كتكن كباتا جكا إذا بي أي كتحكم با وكان يقول النبي هكذا سينا تيوا لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد الله يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها Allah baya kallon sallar mutumin da baya nikar da gadon bayan sa tsakanin ruku'i da sujada ma'ana mutumin da ya ce sallallahu alaihi wa sallam rabbana karam da sai ta ba tare da ya tsaya ya mike tsaye wannan annabi ya ce Allah baya kallon sallarsa to can gurin ya sa lamba daga kasa ko wajen hadisin bukhari da muslim din can cewa idan ka dago ka miƙar da gadon bayanka ka dago da kanka hatta tarja la izamu ila mafasiliha har kowane kashi ya koma mahaddasa a kasa ya sa lamba wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito bil jumlatul ula faqat amma a jumlan farko ta hadisin sun marfa arasaka hatta ta'tadila qa'im wa darimi wal hakim wa shafi'i wa ahmad sannan da hakim da shafi'i da imam ahmad su kuma sun yi tarayya da bukari da muslim wajen rawaito hadisi wal murad bil izam abinda ake nufi da izam huna izam silsilati zahari wa faqaratihi shine wato kasusuwan gadan baya ana son sai sun miƙe yayin da ka dago daga ruku'i kama ta kaddama qariban fil i'tidal min ar-ruku' kamar da ya riga ya gabata a matashiyar baya ta dago ta daidaituwa idan an dago daga ruku'i wal mafasil abinda ko ake nufi da mafasil anan jam'u mafsil jam'i ne na kalmar mafsil abinda ake nufi da mafsil kuma multaka kulli azamaini mahadar dukkan wani kashi guda biyu nan ga kashi na wato ainihin zira'i nan ga kashi na dantsan hannu to wannan gowar hannu ta zama mafsal kenan mahada haka nan ga karshen zira'i nan kuma ga tafin hannu to wannan mahadar da ke tsakanin zira'i da tafin hannu ta zama mai mafsal mahada kenan an gane ku منتقى كل أزمين في الجسد انظر الموجم الوسيد ولتافن الموجم الوسيد ولتافن لنكافة الله رسول تنبيه المعنى يتي قافة كروة إن المراد من هذا الحديث بين واضح abin da ake nufi da wannan hadisi abu ne a bayyane kuma a zahiri wa huwa al-ithmi yanana fi hadha al-qiyam shine samun natsuwa a wannan tsayuwa da za a yi ta dagowa daga rukui wa amma istidlalu ba'd ikhwanina min ahli al-hijaz amma kafa hujja da wannan hadisi da wadansu yan uwanmu cikin mazauna hijaz suka yi wa gairiha da wani hijaz bi hadha al-hadith kafa hujja su da wannan hadisi ala mashru'iyyati wada al-yamna ala al-yusra fi hadha al-qiyam bisa ga shar'antuwar tsora hannun dama akan na hagu a wannan tsayuwa ta dagowa daga rukui fa ba'idun jiddan albani ce abu ne wanda yayi nisa kwarai an majmu'i riwayatul hadisi yayi nisa dukkan taron riwayoyin wannan hadisi wa huwa al-ma'ruf inda al-fuqaha bi hadith al-musii'i salatihi wannan hadisi wanda aka rawaito shi ta hanya daban-daban shine ake kira hadisi na al-musii'i salatihi mutumin nan da ya mura sallarsa bal huwa tidlalun batil albani ce kafa hujja da wannan ba ya zama kafa hujja ta ma wato ta barna لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث والألفاظه يتي دومن تورا هنو داما كان نهبو kwata-kwata bai zo ba a ruwayan wannan hadisin a dukkan ruwayoyi daban-daban da hadisin ya zo babu inda aka yi magana tsora hannun dama akan na hagu a yayin da kake tsaye ballantana ka kafa hujja da shi cewa in ka dago daga rukudi kuma ka sake mayarwa an gane ku yace in dai za a kafa hujja akan tsora damar da hagu akan wannan hadisi yace to gaba ɗaya ruwayan hadisin ba ba ta kawo wannan ba sai dai ka nemi wani hadisin daban sauran hadisan da suka ce kuma dole dama da hagu wannan suna magana ne akan tsaye wanda kake ta kafin ka rukudi ba bayan ka dago daga rukudi to kafa hujja da wannan to shi wannan bai ma nuna waccan tsayuwar ta farko ba cewa ana dora hannu ballan da ga wannan dalilin kuma sai yi kiyasi akan ta kun fahimci magana albani ne kyau yace fa kaifa yasubu tafsir al-akhdh al-madhkur fihi bi akhdh al-yusra bil yumna ba'da ar-ruku'i ta yaya fadin annabi da yace fa ya'khudhu kullu azmin ma akhadhahu kowane kashi ya koma wurin sa su sun ce ibn sai suka ce ma'ana da can kafin ka tafi ruku'i annan ka dama da kan hagu kan haka to annabi ya ce idan kai ruku'i ka dago ka miƙar daga dan bayan ka kowace gaba ta koma inda take ma'ana hannun dama ya sake komawa na kan na hagu kenan sun shine fikin su cikin wannan hadisi yake ta yaya za ku fassara shi da haka alhalin hadisin bai ma nuna tsoron dama a hagu ba a tsayewa ma ta kafin ruku'i ta yaya za ku kuma hujja da shi a tsayewa ta bayan dagowa daga ruku'i kun fahimta da kyau shine ce istidlali da wannan hadisi ya zama istidlalun babu an fahimta ko wato akwai lokacin da zai kasance wato addalil sahihun lakin al-istidlal ghayr sahih akwai bambanci tsakanin addalil wal istidlal yake hada law sa'ada ala zalika majmu' al-fadl hadith fi hadha al-mawtin wannan fa inda a ma dukkan lafazin riwayan hadisin za su taimaka a wannan wuri kenan fa kaifa wahiya tadullu dilalatan zahira ala khilafi zalika ta yaya za ka fauja da wannan hadisi a wannan mas'ala alhalin dukkan riwayoyin hadisin suna nuna sabanin haka ثم ان الوضع المذكور غير متبادر من الحديث البتة saboda sannan kuma dole dama akan hagu bayan an dago daga rukuni kafin a tafi sujada gaba ɗaya ma wannan ba abu bane da zaka iya fahimtar shi da gaggawa cikin hadisin la'anna al-maqsud bil izami domin abin da ake nufi da izam da aka ce fa yakulu kullu azmin ma akalahu an gane ku abin da ake nufi da wannan fihi a hadisin shine izamul zahari kashin gadan baya ake nufi ba wai kashin sauran gabbai ba an gane ku da aka ce fa yakulu kullu izamin ma akalahu ko azmin ma akalahu كما تقدم كما يدي غباتا ويؤيد ما سبق من فعله ويؤيد ما سبق من فعله صلى الله عليه وسلم yana karfafa abin da ya gabata na aikin annabi cewa istawa hatta ya udu kullu faqari makanahu idan ya dago daga ruku'i zai miƙe ne ya daidaita har kowane kashi ya koma inda yake fa ta'ammal munsifan kaga ka lura da wannan abu kana mai yin adalci ba kana mai son zuciya ba don faqar kaga shine na gadan baya to azumin da aka kawo a can fassaran faqar ne a nan gurin faqar kuma shine azum a can gurin abinda albani ke so kenan yace walastu ashukku fi anna wad al yadaini ala sadri fi hadha al qiyam bid'atun dalala ko shakka ba na yi bisa ga cewa dora hannun dama akan na hagu bayan ka dago daga ruku'i bid'a ce fata ne لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة domin kwata kwata bai zo ba a wani abu cikin hadisan da suke na sallar annabi wa ma aksarha hadisai ne kuma su tarin yawa walau kana lahu aslun da a ce hakan yana da asali a shari'a la nukila ilaina walau an tariqin wahid da an rawaito mana ko da ruwayan mutum ɗaya ce wa yu'ayyiduhu anna ahadan min as-salaf lam yaf'alhu abin da ke ƙara ƙarfafa haka babu wani cikin magabata da ya taɓa yin hakan wala zakarahu ahadun min a'immatil hadisi fima a'lamu gaba daya iyakacin sani na ba wani daga cikin malaman hadisi da ya ambaci wannan ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التويجري في رسالته abin da na faɗa baya sabawa abin da Tuwaijiri ya rawaito a cikin littafin sa a shafi na 18 zuwa na 19 an Imam Ahmad ya rawaito magana daga Imam Ahmad bin Hanbal annahu qala Imam Ahmad ya ce in sha arsala ilayhi ba'da rafa'i min ruku'i wa in sha wada'ahuma shi Imam Ahmad tayi in kaga dama ka tsora hannunka bayan ka dago daga ruku'i ka tsora dama in kaga dama ka sake shi to Tuwaijiri ya kawo wannan riwaya ta aiki Imam Ahmad kun fahimta da kyau albani ce abin da na riga na faɗa ko alama baya sabawa abin da ba to ta yaya baya saba masa kuwa shine zai bayani yace hada ma'ana ma zakarahu salih ibn al-imam ahmad fi masailihi wannan shine abin da salih ya rawaito daga imam ahmad bin hanbal babansa kenan ana bi لأنه لم يرفع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أبن دي سنة بيساق أو أبن نفع أبا شي كان تدير ويتوى أبا يتوى النبي يتوى نبا نكما أبن نبي يتوى داما أنه بيبا albari yace da haka abinda aka rawaito da an ce Ahmad ya ya saba abin da faɗa ni ba ka kun fahimta da kyau albani yace abin da na riga na faɗa ko alama baya sabawa abin da ba imamu Ahmad ya tabbatar to ta yaya baya saba masa kuwa shine zai bayani yace haza ma'ana ma zakarahu salih ibn al-imam ahmad fi masailihi wannan shine abin da salih ya rawaito daga imam ahmad bin hanbal babansa kenan ana bi li'annahu lam yarfa zalika alayhi sallam abin da yasa nace bai saba wa abin da na faɗa ba shi kansa da rawaito ba yace annabi ya ce bane ba ni kuma abin da nake cewa dama annabi bai ba albani yace da haka abin da aka rawaito da an ce ahmad ya ya saba abin da na faɗa ni ba ta ne ahmad yayi ko bai ba ta ne annabi bai yi ba to sai aka rawaito aka ce a'a ahmad yayi an saba mun kenan شوف الألباني هذا ولا yace da annahu lam yarfa zalika lil nuzul wa inma qalahu bi ijtihadihi imam ahmad ya faɗa da ijtihadin sa wa ra'ayi da ra'ayin sa wa ra'ayu qad yukhti ra'ayi irin na fiqhu mai mutum zai iya kuskure akai fa idza kama dalilin sahihu ala bidiyati amrin ma idan dalili ya tsaya kyangaran bisa ga wato ainihin kasancewar al'amari bid'a ka hada allazi nahnu fi sardihi kamar wannan abin da muke cikin sa fa qawlu imami fa qawlu imami bihi la yunafi bi niyyatihi dan an samu wani malami ya bada fatawa da wannan abin baya kore abin ya zama bid'a kama qarrahu shaykhul islam ibn taymiyyah kamar da ibn taymiyyah ya tabbatar da wannan ka'ida fi ba'da kutubihi aw nasahi min littafan sa بل انني لا اجد في كلمه الامام احمد هذه ما يدل على ان الوضع المذكور لم يثبت في السنه عنده bari ma ni ina kanin wannan magana ta imamu ahmad na cewa in kaga dama ka dora hannu in kaga dama ka bari wannan kansa wani dalili ne kan cewa sunna bata tabbata da abin ba shi kansa aure imamu ahmad fa innahu khayyara fi fi'lihi wa tarkihi don ya baka zabi ko ka aikata ko ka bari fa hal yazunnu shaykh al-fadil anna al-imama yukhay anna al-imama yukhayyiru aidan kadhalika fi al-wada'i qabla ar-ruku'i shin shi shaykh tawajiri zai iya yin zabi idan kana tsayuwa ta sallah kafin yin ruku'i nan ma in kaga dama ka dora hannu in kaga dama ka saki haka fitowar take wurin imamu ahmad a can gurin da ya kaulan wahid ne zaka yi zaka dora a wannan ne ba yace in kaga dama ka sake in kaga wannan matsala an gane ko fa tabbata annal wada al mazkur laysa min as-sunnati wa huwa murad dan haka sai ya tabbata cewa daura hannu dai bayan an dago daga ruku'i baya cikin sunna wa huwa murad wannan kuma shine abin da dama muke so mu kai gare shi cewa fa tare ma Muhammad sai wannan wani abu ne daban amma dai ayata dai baya cikin sunna albani ce hadhihi kalimatun muktasara haula hadhihi almas'ala wannan yar karamar dan karamin bayani ne dangane da wannan mas'ala wa hiya tatahammalu al-basta wa tafsir mas'ala ce wanda take bukatan a fadada ta a yalwata magana ciki wala majal lil zalika kuna babu fagen yin hakan anan wa mahalluhu ar-radd alladhi ashattu ilayhi bi muqaddimati at-tabaqat al-khamisa in kana san ka ga inda aka ce aka yi dogon magana sai ka koma kan raddin da aka yi wa titi wai gari kan wannan mas'ala wanda shi albani yayi yayi itara a wannan daba'a din a mukaddamar wannan littafi yayi isharar kan cewa yayi rabbi ga tuwai gari game da wannan matsala saboda ka takaice wannan kun ga shine ra'ayin Sheikh Albani akan wannan matsala an fahimta ko a su su bin bas kuma ra'ayin su shine zaka dora hannu amma su su bin bas ba sa magana dogaro akan magana Imam Ahmad tuwai gari ne ke magana akan me dogaro kan amma su su ba su kuma sun bi hadisin ne suka dauki fikihun su cikin hadisin farko dai hatta yarda kullu idan hatta ya akuza kullu idan min ma akazahu kullu idan min ma akazahu fa ya akuza kullu azmin ma akazahu sun dauki wannan baya ga wannan suka ce ya tabbata a cikin sunna yayin da annabi ke sallah ɗaya daga cikin halayen nan zai samu kansa a ciki ko ya samu kansa a tsaye haka dai ko ya samu kansa a cikin halin ruku'i ko ya samu kansa a cikin halin zama a kowane ɗaya daga cikin wannan halayen kuma sunna ta nuna mana aina hannayen su suke idan yana tsaye a cikin sallah hannunsa na dama na kan na hagu akan kirjinsa idan yana ruku'i cikin sallah fa hannun dama ya kame gwiwar dama hannun hagu ya kame gwiwar hagu idan yana zaune a cikin sallah fa hannun dama ya dora shi kan cinyar dama hannun hagu ya dora shi kan cinyar dama a hagu yace wannan shine halayen da annabi hannayensa suke ciki a cikin kowane yanayi na sallah suka ce to mu ita tsayuwar nan ita muke kallo ba bambanci tsakanin tsayuwa ta kafin ayi ruku'i da tsayuwa ta bayan ruku'i matakar dai annabi na tsaye a cikin sallah hannunsa na ina kan kirji idan waccan tsayuwa ta kafin ayi ruku'i sunanta tsayuwa haka dagowa daga ruku'i ma kafin a tafi sujada shi ma sunanta ne sunanta tsayuwa suka ce ba bambanci tsakanin waccan tsayuwa ce wannan ma tsayuwa ce a can sunanta tsayuwa da nasan hadisi a wannan ma sunanta tsayuwa da nasan hadisi tunda a cikin ɗaya daga cikin rawayoyin hadisin yace sun marfa hatta ta tajila qa'iman ka dago har sai ka daidaita a miƙe suka ce sunan wannan abin tsayuwa tunda tsayuwa ce kuwa duk wanda ya kalli sallar annabi in dai yana tsaye hannun dama na kan namu ba bambanci tsakanin tsayuwa tsawon da ruku'i da tsayuwa ba da ruku'i shi ne dalilin su bin bas duk malaman saudiya wannan ita ce fatawar su su bin bas su bin usaimin su waye da sauransu da sauransu galibi manyan malaman su haka suka shi kuma albani ya saba yace tunda dai har kaga imam ahmad ya bada zabi to sunna bata tabbata ba kuma shi albani madogararsa babu wani hadisi kar da ya fito fa yace haka kun fahimta da kyau saboda haka kuma babu wani aiki daga cikin ayyukan sahabbai ko tabi'ai da zai iya dogaro da shi wajen wannan su kuma sun kafa hujja ne da am kuma ma yawanci ba za a iya kafa hujja da su ba kan wata mas'ala khassa to saboda kowa ga dalilinsa kawai illa iyaka shi albani yana da karfin lahaja ne idan yana musu ba ba ya takkar dinda ne ya dauki abu ya fa masa bid'a ya ce bid'a ce su kuma suna da abin da musamman bid'a da kawai ce mutuka kwarai da gaske in ba biya abin nan ba matsala kana sai a sai ga mun haka wannan matsala ba matsala ce ta rigima ba wanda take fata wannan albani fa biha wa ni'mat wanda take fata wannan ba fa biha wa ni'mat duk da cewa wato ainihin ni a fahimta ta wato dalilin albani yana da matukar karfi ta waɗansu na wahi dalilin bin bas kuma yana da wadansu karfi ta wadansu na wahi dan haka ni gaskiya a cikin wannan matsalan mutaraddid ba zan iya yankewa mutum cewa ga wanda zai ba ba kuma zan iya masa inkari dan ya ɗaya daga cikin guda biyu tun da ni ban samu rinjayewar dalili akan dalilin wannan da na wancan ba wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi amma sa abdallah kamar kowa ya san matsayin Allah ya mana gaban ka tambaya ne kan ba a fasar kalmar a haƙƙo ma qala al-abdu ba bayan ya ce ahlus sana'i wal majdi ahqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun allahumma la mani lima atait wa la muti lima manat wato ahlus sana'i wal majdi dai ya ma'abucin yabo da kuma godiya ma'ana wanda yake cancantar yabo da godiya sai kuma ta ce ahqqu ma qala al abdu mafi cancantar abin da bawa ya faɗa wa kulluna laka abdun alhalin mu dukkan mu bayi ne gare ka mafi cancantar abin da bawa ya faɗa Allahumma la mana lima atait wala muta lima wala wala yanfa zalil min kalbi wato sai zanto kalmar a haqqu ma qala al-abdu mubtada ne khabar din sa shine Allahumma la mana lima atait wala muta lima wala wala yanfa zalil min kalbi Allahu a'lam wannan shace mai dala'ilu kenan ya aikata daidai da yake cewa a dada kaza a dada kaza habadan Allah ka ga ina zaka fahimci haka a cikin maganar mu albani da yace a ƙara kaza fa a ƙara kaza a ƙara kaza haka ya faɗa da ra'ayin kansa ko hadisi kawo duk idafa din da ya kawo ba hadisi bane daga annabi ba ko ba ba asar ko maganar sahabi ko tabi'i fa da hadisi ne daga annabi idan mai dalili yace a ƙara kaza daga ina samu kenan idan ya kawo hadisi a biyan da kawo hadisi ba kyale masa oh wai adalin da yake cewa a wannan ba daidai bane ba tunda bai tabbata daga sunna ba duk abin da zaka faɗa na lafazi ya tabbata daga sunna yanzu abin da yake cewa adada kaza adada kaza adada kaza adada kaza ya tabbata daga sunna to sai tsaya inda sunna ta tabbata sunna ta ce mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ba haka annabi faɗa ba subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ba sunna ta tabbatar da wannan ba abin da sunna ta tabbatar sai mutum ya faɗa amma mutum ya kago lafazin da wannan ya zama bid'a kenan inda waɗansu tambayoyin sun yi min wahalar karanta saboda ba na ganin karatun su ba na ganin rubutun su sai idan mai da mai tambayar baki ko ɗaya ko biyu sai mu cike da su wanda sun shafi karatu na'am sai hmm. bida ne alamomin tashin kiyama ne kuma ilimi wajen dan bida haka hadisi ya tabbata kamar da ba malamin da karatu a ina ne ba ba a garin da kake ba sai ka tashi ka je wani garin ba sai ka hijira ka je wani garin ba ka koya mutum ayan ba kuɗi a garin sa nan hijira je wani gari ya nemo a haka wajen ilimi ne sai ka sa dole sai a gida a ki kadar ilimi ma sai an tafi neman sa ake samu suka ce yana daga cikin abin da ke sa a samu albarkan ilimi kuma a same shi da yawa da wuri shine tafiya domin neman sa kuma ita tafiya tana ƙara koya maka rayuwa bayan ilimin ma ka koyi rayuwa suka ce wanda bai taɓa yin tafiya ba tamfar ruwa ne na kududdufi yanzu ruwan da yake gudu na gulbi za ka gan shi da datti na kududdufi ba a nan datti haka wanda bai taɓa tafiya yake ba yana nan a garin su cikin loko tun da yake shekara ashirin bai taɓa fita ba abba yana za abin kirki da shi da kun fara magana kawai suka jana maka shirme bai taɓa zuwa ko ina ba bai taɓa ganin mutane ba shi yasa suka ce annabi wuta aka lantar da shi sai da ya tafiya duk annabawa galibi sun yi tafiya sun yi hijira duk galibin annabawa to sai ga wannan tafiyar ta ƙara sa mutum ya ƙara gujewa annabi wuta da ya tafiya ya ƙara gujewa sama da gogewar da ya yi kafin ya tafiya lokacin yana ganin ya kai ko ina ta fuskar ilimi sannan aka ce ya tafiya tafiya kuma take mai tsawo dan ta da aka ɗauki guzuri da komai da kayan abinci da komai da yaro mai hidima annabi fa amma zo sake tafiya neman ilimi da yaro mai hidima da komai da abincin su suna tafiya tare suka je game da bakunci da wahala da neman masauki a hana su masauki a menene duk wajen neman ilimi ya sa malamai wajen tafsirin wannan kisar ta annabi Musa da Khadir suke bayanai masu yawa wajen neman ilimi musamman Ibn Kathir da Imam Al-Qurtubi musamman Imam Al-Qurtubi yace tafiyar annabi Musa da guzurinsa wannan ya zama raddi akan sufaye masu cewa kar mulki guzuri ne ya tawakkali ga Allah Imam Qurtubi yace ka gani da guzurin sa yace shine gaskiyar al'amari ka rike kwana ka rike abincinka ba ni cewa zaka dogara ga Allah sai ka ce me saboda haka wajen neman ilimi ya kamata mutum yana son ma ya samu ilimi da yawa yanzu mutumin da yake neman ilimi a garin su cikin gata da wanda ya tafi zuwa wani gari ba ɗaya bane ba kaga malaman da suna da dabara idan ya tashi daga Baghdad ya je Basra ya wata biyu ko uku bai san kowa ba sai ya karatu mai yawa da zaran ya fara sanin mutane mutane sun san shi kuma sai ya hijira ko zuwa wani gari can ma sai ya je ya samu karatu mai yawa saboda bakunci da ya mutane sun san shi ya san su kuma sai ya canza wani wuri saboda duk inda aka san ka da yawa to tashi hankali ya same ka a faɗa ma ɗaurin aure a faɗa maka mutuwa a faɗa maka raɗin suna a ce maka ai wani gobe zaka je daji a zo maka ziyara ka zo ziyara wannan ya kawo ma ziyara wannan ka kawo wannan ziyara in yi maka kuma sai ka rama ka wani ya zarce da sau biyar ko ɗaya ban yi ba bari in rama kare fuki duk wannan sai cinye maka lokacin karatu amma an ka saka gari baka san kowa ba waye zai fada ma daura aure ko suna karatu kawai kake abin ka to da zaran ka fara abokai tashi hankali ya same ka shine hikimar da malamai suke tayar hila wajen neman ilimi sannan kuma kowane gari za ga akwai mizar ilimin da suka shahara ne a ce misali nan Kano sun shahara da fikihun malikiya da luga can kuma gari kaza sun shahara da kaza can gari kaza sun shahara da kaza to duk inda ka je wannan abin zaka nema ilimin da ya tuhura a gari cewa sun kware wajen ilimi kaza da ka je wannan littafin ilimin wannan zaka sa a gaba ka nemi kwararren malami a garin ka iya shi ka gama da fiqh shi kuma ka san bai san hadisi ba babu yanda zaka sa hadisi a wurin sa zaka bata kanka lokaci ne sai ka nemi waye kwararren malamin hadisi kuma a wani gari shi kuma sai ka tafi can ka gama da wannan kuma kana bukatar tafsiri ko tauhidi waye kwararren malamin tauhidi ko tafsiri na wannan lokacin sai kuma ka tafi can haka suke haka suke da haka da haka sai ka kowanne ya iya tara ilimi mai yawa da haka imam ibn hajar al-asqalani ya samu ilimi mai yawa a lokaci mai kankani saboda shi zabe yayi wajen malamai abinda ake nufi zabe kowane malami ya yakan lura mai kafi sani ne kafi kwarewa ka shahara kai ne ka san abu kaza sai ya sa wannan abun auren ka ba zai sa kowane littafi ba sai wannan sai ya iya shi sai kuma je nemo ne sai ya iya shi sai nemo ne sai ya iya shi wajen malaman fiqh sai dai duba waye fa kowa kwarewar da fiqh a zamanin sa ya koya da ya zai luga sai ne ya faru abadi mai littafin al-qamusul muhit ya koyi luga a wajen sa ko me haka suka yi sai suka tara ilimi mai yawa lokaci guda saboda a karkace wai dangarin ka ba malami kaza ko unguwar ba malami kaza ai ba zan je wuri kaza ba ai lalura ta sani karatu wajen dan bid'a zai daura ka ba daidai ba ko kike zai koya maka sai koya ma bid'a sama a nan kasar da za a zo a karanta sun yadda ake fito a kano amma kuma ake bida a kano yanzu duk abin da ake na bidoyi idan babu shi cikin fikihu idan ka tambayi menene ta'arifin ilimin fikihu za a ce shine abin da zai koyar da kai hukunce hukuncen shari'a wata shari'a ta musulunci to shi kenan a koya maka rawala a koya maka sarki a koya maka menene duk waɗannan za ka yi idan ka zo ayyukan yau da gobe sai ga ya saba abin da ko karanta a littafi abin da mutane ke yi a duniya ya saba abin da yake rubuta cikin littafi gaba daya ko malamin bai yi inkari ba kuma in kai inkari kuma ku bata da shi ba za ka yi karatun ba babu ba abin a littafi so kake fikihun da kuka idan Allah ya aiki da shi duk abin da ba cikin fikihun nan to kar a kawo shi yanzu karantar da kai wannan ya karantar da kai iziya ya karantar da kai risala har ku je muktasar kuma idan an jima zai kinfa da wazifa kuma kar ka yi inkari amma idan ka dauko muktasar din ka ce a bude gaba ɗaya ina inda wazifa take ko ba zai nuna maka ba a dauko askari a dauko risala a dauko iziya a nuna maka inda wazifa take da na dubbanta ba zai nuna maka ba amma kuma karka yi inkari in kace ba za a yi wazifan nan ba dan babu ita a muktasar to kuma daga nan ya kore ka daga makaranta kenan ka zama munkiri dan dan Allah kada shi waye munkiri to kada walwala ne wannan aiki in ba haka bai tabbatar maka da wazifa cikin wannan littafin mana ba zai iya tabbatar maka da wazifa cikin wannan littafin ba ba zai iya tabbatar maka da maulidi cikin wannan littafin ba amma kuma dole sai an yi kuma ku zo ku karanta sallar roƙon ruwa ga yadda ake ta kuma kana ji kana gani ayi fari a garin ku baka taba ganin an yi wannan sallar roƙon ruwan ba sai dai a hada gidan sarki a karanta shafa kuma dole haka za a yi idan kace ba za a yi ba ce kuma baka san annabi kuma ga an ce maka ga sallar shahada da fari wata latul istisqa'i da sallar shahada da fari ya ake yin ta ba wanda ya taba ba ta fita bayan gari an ji an yi ba amma dole idan fari ya faru kuma sai a karanta shafa kuma ba za ka ce dan me ba idan kace dan me sai ce munkiri to dan Allah kai da shi waye munkiri ba za ka yi musu ba ba za ka yi tambaya ba sai dai kawai ka mika hannu ka bi shi ta karatu wajen bid'a hada da sakin iri iri kana ganin an sunna an saba wa sunnar annabi kuma dole ka bi to shi ta alamar tashin kiyama kenan ka je ka nemi ilimi wajen dan bid'a sai ka nemi malamin sunna wanda dai saba sunnar annabi dan bid'a ne a cikin maganganunsa da ayyukansa ya zanto yana kira kan tsarin da baki annabi ya kirayi mutane ba yana ibada ba irin ta annabi ba shine dan bid'a yo dan gargajiya kuma kai me zaka koya aure dan gargajiya kai fa kace masa dan gargajiya shi kaga ba da ilimi to zo ne yan bulkara ne ina sarki kwana ne ba su da na ra'ayin ba to ka koyi ne wajen sa kuma shi eh wallahi ni dai a fahimta ta ko ilimin lugha to da ba dama ilimin lugha amma ilimin lugha ma akwai akwai hadarin a ciki duk bid'ar da aka saka cikin addini da lugha aka fake kaga yanzu misali duk tawili da ilimin lugha aka fake karkashin babin majazi al haqiqa wal majaz a cikin balaga karkashin nan gurin duk mu'tazilawa suka kawo tawila tawila da siyarsu wanda ya shiga cikin tauhidi hadarin da aka yi wa duk farmakin da aka kawo tauhidi da sunan lugar larabci aka kawo ta shi yasa kwararru a cikin lugar sosai sai da galibin su ba ahlus sunna bane ba yan bid'a ne saboda sun bauta ta mata kuma sun kawo waɗansu ka'idoji wanda sun saba larabcin qur'ani kuma sun mai da shi ka'ida yanzu majazi duk balaraban da ya larabci a lokacin jahiliya da wanda ya larabci lokacin annabi da lokacin sabai da lokacin tabi'ai har lokacin tabi'ai ya wuce ba taɓa yin amfani da majazi ba sai bayan bayan tabi'ai sannan aka zo ana kawo majazi me yasa mu'tazilawa suka kirkiro majaz dan su yi inkar me ayatul sifat su ce laysa ala haqiqatiha wa innama hiya min babil majaz shine kawai dalilin da yasa suka kawo ta abin nan majazi a cikin larabci saboda menene su ce dukkan ayoyin da suka shafi sifofin Allah laysa ala haqaiqiha wa innama hiya ala majazatika su ce majaz ne kawai majaz kuma huwa ala khilafil haqiqati kaga ni sun kawo wannan saboda wannan kuma aka aka yi ta kawo maganar lan a ce lan wato tana kore abu har abadan abada ba mu ta zalasa kawo wannan ba dan su kore me dan su kore ganin Allah gobe kiyama lan tarani har abada ba za ka ganni ba ma'ana har a kiyama kenan wanda kuma ba haka lan take nuna ba a larabci ibn hisham da yazo wajen lan sai ce li nafi sayafa'alu ana kawo lan ne dan kore sayafa'alu sayafa'alu kuma wato abin da zaka aikata nan da minti biyar idan kace lan af'alu ba zan taba yin sa ba ko da nan da minti biyar ma'ana ba kana nufin har abada ba lan ba ta kore abu har abada da tana kore har abada ba za a kawo ta ba tare da abin da yake kuma abadan din sai zanto me ya amfani abada da ubangiji ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim da a ce lan tana fadin da har abada to me amfani mai ta kalmar abadan ya zama mai mai bigire fa'ida mutum ya tunci qur'ani da gwanin shi kenan maryam tace falan ukallima al-yawma ta kore magana ne har abada ko ta kore a wannan yinin a gani ashe lan ba ta kore abu har abada tace lan ukallima al-yawma insiya ba ta kore magana bane har abada shi yasa ko da cikin ilimin lugha din sai a koyar da kai bid'a ko akwai da kai ka'idojin da za su yi hidima ga bid'a idan ka zo tafsirin qur'ani ko hadisi ko ilimin lugha fa da karina fa wallahi a tusa bid'a da yawa ce dan da wannan takama da ilimin lugha wadan suka yi inkarin wato kira'o'i na alqur'ani mai girma wadan suka yi inkarin kira'ar wata kullaha lillahi tasaaluna bihi wal arhami saboda ka'idar lugha ba za ka ce wal arhami ba sai dai wal arhama sai zanto wata kullaha alladhi tasaluna bihi wal arhama yani wata kul arhama sai zanto kalmar al arhama wato kamar ma'tuf ne ala kalmar ala lafzul jalala amma wata kullaha alladhi tasaluna bihi wal arhami sai zanto kalmar al arhami ma'tuf ne ala hadd dalil fi bihi suka ce la yutafu al ismu zahir ala al mudmar illa bi arfi harfil jarri ma'ana ban zaka dauki sunan zahiri kai hada kansa akan suna wanda yake ba na zahiri ba lamiri ne sai in ka maimaita amil din wato sai dai kace wata kullaha allazi tasaaluna bihi wa bil arhami in ba ka kawo ba ba ba halatta kace wal arhami to kaga wal arhami kuma kira'a ce sabita kira'a hamza ibn habib zayyad wa hamzatu wal arhamu bil qafd jammala kamar yadda imam shafi'i ya faɗa to suka yi inkarin ta har wanda daga cikin sai ce duk limamin da nabi naji ya karanta wal arhami ba zan ta ubin ya sallama har abada haka wadan ka saba ka'idar larabci yanzu nan ba bid'a bace ba wannan misalce misalcen yana nan da yawa shi yasa ka'idojin nahau gaba ɗaya wanda za su yi wa nahau hidima za ka iya karanta su cikin wata shida ko bakwai ka fahimce su sauran dukkan su falsafa nahawiyya falsafatun nahawiyya la tuqaddimu wa la tu'akhir ba zai kare ka ba ba zai rage maka komai ba karshe in ka ce ma za ka yi tabbata sai nisa da kai da fahimtar addinin ka duk wannan kawai a tarful ilmi ne an samu wani lokaci da musulmai suka samu dukiya da kuɗi da daular musulunci aka bude ko ina to da aka samu fata ka tafsir kuɗi kuma sai aka samu fata ka tafsir ilimi har abin da babu shi maka kiro ko baya da amfani da aka zo aka rubuta saboda ranar lokaci ya yawa a rasa ne ra'ayi kuma falsafa ta zo ta shiga cikin nahawu falsafa ta shiga cikin kaza falsafa ta shiga cikin kaza saboda haka sai zanto wanda bai fahimci sunna bai da ya rinka bin waɗannan abubuwan da waɗansu ka'idojin na larabci an gina su ne yan bid'a ne suka yi su a larabcin da babu shi sai su inkarin abin da yake tabbatacce idan dan su tawilin aya daga cikin ayoyin alqur'ani ko hadisi cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan gurin bana rushe ilimin larabci na ina daga cikin wanda nake da kwadayin kuma nake zargin ɗaliban ilimi a nan da muke tare da su a masallaci na sha faɗa musu sun shaji cewa har yanzu raftaye ne a bangaren larabci ba wanda zaka tsaka kai larabci na fi sabilillahi daban ka ja burge ka har ma in kana larabcin kawai cewa suke na amma ba fahimta suka suke ba duk na kalubalanci kalibi duk wanda haka ne fa Abdullah na kalubalance ku da yawa ba adadi cewa yawanci in kana larabcin kawai na amsa ke ce maka amma kaga dalibi ya rubuta maka larabci a rubuce ko yayi maka da baki ya burge ka har yanzu lami muke ji wallahi har yanzu lami muke ji wato kenan ina daga cikin wanda suke karfafa a matsawa harshen larabci a fahimce dan da shi za a fahimci addini amma akwai ka'idojin da suke na kuskure da aka gina wannan kuma dole a rushe su dan za su akwai bid'a wallahu a'lam